Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyan maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau 28 ga watan Disamba miladiya 2008 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Muharram hijira 1430 domin ci gaba da karatu fassara diwani wanda malamu mu malam shehu Mansur za a ci gaba da goron sallah ne yau an yi mako biyu ana yi yau shi ne na uku za a ci gaba da bamu goron sallah Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akramakum Allah bismillah sayyidi Ahmad shaytan ko tuyade an san malal fa zal Allah sidiki anta lima du'a ya gausi wa ya sanadi wa anta kafi da ma kuntu sidiki wa anta babu najati anta munki zaman kad kana musabiqan fi shiddatati ya gausa kulli muridan la zamurtadifan mimma arahu min al-awal wa dhiqi ya nataka al-baraya anta munki zana min kulli ma kadara min شدتك يا فاطمة الأولياء يا من يمدهم يا قطبنا القسم فانكدنا من الذيك أشكو إليك أمورا أنت تكفني فيها يا شيخ فانكدنا من الذيك وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الذيك ما لي سواك وما لي غير جايك يا قطب البرية أنقذني من الذيك أشكو إليك أموري يا طبيب يكون لا طبيبا فتنجيني من الذيك فهذه ذمة في القلب قد وقد بدت وعلقت جثتي من شدة الشيخ حقيقة لا تموتي ما لتت بها أني وتنجيني من كل تاريخ وقم يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديكي يا ملجئي في دمي العالية وذكري كن من كذا ما قد كنت في ديكي فأنت بابنا ذات الكل كز بيدي وكن مكسي إذا ما كنت في ديكي أنكر طريقا فقد ناداك مرتجعا وكن من الله وانكز من ديكي يا شيخنا قوت صلى الله عليه به ويا إماما به ينجى من الذيك أنكت قديمك من ذيك عطا غبي وشدة عطاف في المذاليك أنكت ميمينة قد تقربه إلى للاك فناداكم بتذيك يا سيدي أحمد تجان قدرتي أنت الملاذ فاز في ديك بدايكما تجاف مغفرة من الإلهي زغر كسنيرك وأننا لسعادة أفوز بها ما شهدت ما قسم بتوفيقي ثم الصلاة ما تسليم أجمعها لا شفل وغا منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصابر فوق ما قد قال الزديك يا سيدي أحمد تجعل قدري أنت الملاذ فاضل أهل بديك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتاته بنظرة تاتي لنا بالزفر yan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai da ya haifa ba ba a haife shi ba ko da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurin sa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala sun talal wal ikram a muna farin cikin shiga sabuwar shekara ga fa'ida za mu faɗi wannan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce idan watan almuharram ya kama mutum ya kokari ya karanta Allah musalli ala sayyidina muhammadin wa sallim dubu ɗaya idan aka shiga watan safar ya karanta dubu biyu idan aka shiga rabiul awwal ya karanta dubu uku idan aka shiga rabiul thani ya karanta dubu hudu ya shiga jimadar ula ya karanta dubu biyar jimadar sani ya karanta dubu shida rajab ya karanta dubu bakwai sha'ban ya karanta dubu takwas ramadan ya karanta tara shawwal ya karanta dubu goma sannan zulhida ya karanta dubu sha ɗaya za ka shiga zulhajji ya karanta dubu sha biyu duk abin da yake nema wurin Allah zai samu to yau kuma abin da za mu yi magana a kai muna magana dama a kan ɗariƙa da motsin da take yi da abubuwan da ya shige wa da yawa ‘yan uwa duhu. To yau kuma za mu magana, wancan mu magana akan hadiyya da ake wa shehunnai. To yau kuma za mu magana shi salatul fati da ake cewa shehu tijjani ya ce ta bi Qur'ani haka ne? Kun ce ɗariƙar akan alkur'ani da sunna ta ko to amma kuma gashi an ce a littafin ku akwai wani salati wai shi salatul fati ya fi Qur'ani. shin haka abin yake to farko za mu ce a'udhu billahi wannan magana ba ce kama da shehu tijjani ba ko ni da ba kowa ba a cikin dariƙa ba zan iya faɗin haka ba ballanta na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu saurari mu saurari wannan karatun da kyau ga abin da shehu tijjani ce akan wannan matsalar da ake yi a shi ibrahim kansa da aka yi masa wannan tambayar cewa yi ba a kulu كذب وافترى عليه رضي الله عنه من نسب ذلك القول إليه yace abin da zan ce yayi ƙarya yayi kage duk wanda ya danganta wannan magana da Shehu Tijjar radiyallahu ta'ala anhu fa innahu qala fi jawahirul ma'ani Shehu Tijjani abin da yace a cikin jawahirul ma'ani radiyallahu anhu yace amma tabdilul qur'ani ala jami'il kalami min al azkari wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa ghayruhu min al kalami fa'amru hauzau min shamsi ya ce amma ka ga falalar alkur'ani fifishin alkur'ani a bisa dukkan zantuttuka daga zikirori da salatai bisa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama da wani shi daga cikin maganganu to al'amari ne wanda ya fara na haske ko a nan ma magana a isa ƙari so tijani ne ke wannan magana amma tafsilul qur'ani ala jami'il kalami min al-azkari was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama وغيره من الكلام فأمره أوضه من الشمس في بيسن القرآن أكن كون إذا بما صلاة الفاتحة بشوت يمشي دكا ونزلشي بمبنشي في بيسن القرآن أكن شي الأمر يني دي فرانا هاتي إنجي شوت يمشي إيش كما هو معلوم من استقراءات الشريع kamar yadda ka sani abu ne sananne a cikin abubuwa tabbatattu na karance-karancen shari'a usuli da kuma usulu na shari'a ne yace shaidar bil asaru sahiha ainihin ayoyi ingantattu da hadisai ingantattu sun shaida bisa wannan zancen. Wata biyu min haifi ta yi ya ce amma fificin alkur'ani akan dukkan zantuttuka ta fuska biyu ne. Alhaifiyatul ula fuska ta farko kauni kalamu zatul muqaddasatul muttasifatu bil azamati wal jalali kasancewar alkur'ani zance ne na ubangiji tabaraka ta'ala zatin Allah abin tsarkakewa abin sufanta da girma da buwaya وهو في هذه المرتبة لا يوازيه كلامه إن كذبوا القرآن كون فسكا باب ونزل شيء ذا أو القرآن والحيثية الثانية فسكا تبيو ما دل عليه من العلوم والمعارف abin da alqur'ani yake nuni zuwa gare shi na ilmai da ma'arifa na sanin Allah kuma hasilul adabi da kuma kyawawan ladubba wa durkil huda da ainihin tabarkai na shari'a wa makarimul akhlaqi da kyawawan ɗabi'u wato manya manyan ɗabi'u wal akamil ilahiyati da kuma hukunce hukuncen ubangiji wal awsabul aliyati da sumobi madaukaka allati la yattazu ga illa rabbaniyun wannan abin da shoti ya zana yace waɗannan abubuwa na hukunce hukuncen Allah da sumobi madaukaka ba wanda isifanci da su sai waɗanda ake kiransu rabbaniyuna aga shi Qur'anin ma waɗanda suke Radul Fatim su suka fi sufantuwa ma da karanta shi saboda babu wanda zai iya kaiwa wannan su da shuti ya yake zama shuti ya yake sai ya zama rabbani fa huwa fi hadhihi al-martabati aidan to da ya ce shi ma a cikin wannan martaba kuwa kuma dayewa zai kalamun fi dilalati babu abin da zai yi daidai da shi a cikin shiryawa ala hazil umuri a wasu waɗannan al'amura summa inna hatayn alhaysiyatayn sannan kaga waɗannan fuskokin guda biyu la yabluku fadlul qur'ani fihi ma babu wanda ya isa ya samu falalar qur'ani cikin waɗannan martabobi guda biyu illa arifun billahi sai wanda isan Allah kawai faqad inkashafat lahu biharul haqa'iq wanda aka yaye masa ainin tekunan haqiqoqin nan al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin shi zai iya karanta qur'ani ta wannan fuskoki guda biyu fa huwa abadan shautu ya ce wannan bawa har abada yusabbihu fi sajha yana ninkaya cikin zurfin tekun sanin Allah yace fa sai wa hadhihi martabati kaga ma abocin wannan martaba huwa allazi yakunu al-qur'anu fi haqqi abdal min jami'il azkari shi kadai ne wanda qur'ani zai zama mai masa mafifici a cikin dukkan zikirori wal kalam da kuma dukkan zantuttuka da haujiyar fadila ta yin saboda ya tattaro fallal wato fuskokin nan guda biyu li kaunihi yasma'u min az-zati al-muqaddas sama'an sarihan saboda shi yana karatu yana jin qur'ani ne daga zatin Allah abin tsarkakewa kuma ji ingantaccen ji ba wai kama kama ba da shi kullu waqtin amma shi ma ba kowane lokaci ba وإنما ذلك في استدراكه وفنائه في الله تبارك وتعالى شيما يا سامون نسود عينين نسي وسد كاري وسكين الله والمرتبة الثانية مرتبة تبي في القرآن أشكن القرآن دون هذه فتكي ون مرتبة وهي إتشي من عرف معاني القرآن وند يسمى عن القرآن ظاهرا يسمى ظاهر القرآن كوي shi dai karanta ifasara kawai abin da sani kenan bai san sauran ba wa alqa sam'ahu yi saki kunnensa ko kuma in yi kunnensa inda tilawati yayin da ake karanta alqur'ani ka annahu yasma'u min Allah sai ka ce yana ji ne daga Allah ya kusu alai Allah ina karanta masa qur'ani wa yatluhu yana karanta masa ma'a wafa'i bil hudud tare da wannan kuma yana cika ainihin dokokin ubangiji dan karatu daban bin dokan Allah daban zaka samu wanda bai taɓa zuwa makaranta ba amma kuma yana kiyaye dokan Allah zaka samu wanda kamar in yi kaci har fa za su fito amma kuma wurin biyan dokan Allah ba ba za ka gan shi to wannan da shi ne shi ya ce to bayan kuma yana iya fahimtar Qur'anin daga Allah ne sannan kuma ya zama yana cika dokokin Ubangiji fa haza shi ya ce kaga wannan aidan kuma lahiqun abin sadarwa ne fil fadilati a cikin falala bil martabatil ula da martaba ta farko wancan haisu anna anna rabba yukallimu abdahu sunni illa annahu duna sai dai bai kai waɗannan wancan na farko ba wal martabatu salisa martaba ta uku fi tilawatil qur'ani a cikin karatun qur'ani rajulun shine mutum ya alamu shay'an ya san wani abu min ma'ani daga ma'anan qur'ani laysa lahu illa fardu hurufi amma dai da komai sai dai tsabar tilawa kawai ta jero harfan alqur'ani din ana kabbara wala ya'lam ma za ta dullu alaihi min al-ulumi wal ma'arif amma bai san abin da qur'ani yake nuni zuwa gare shi ba na ilimai da ainihin ma'rifa sanin Allah haza to ya ce kaga wannan in kana muhtadiyan in ya zama wato mai neman shiriya ne ka sayar al'adin kamar sauran bai baye waɗanda ba larabawa ba allazina ya'lamuna al-arabiyya wanda suka san ainihin larabci to allazina la ya'lamuna al-arabiyya wanda ba san ainihin wato kalmar larabci ba illa annahu ya'taqidu sai dai shi a zuciyarsa yana kudurcewa annahu cewa wannan qur'ani kalamullahi zancen Allah ne wayar kasam au kuma ya tafi kunnansa inda tilatu yayin da ake karanta Qur'ani mu'taqida ya kudure annallaha yatlu alayhi to Allah ne yake karanta Qur'anin ba wani ba tilawatan la ya'lamu ma'ana amma kuma gashi tilawat shi bai san ma'anarta ba hada shi ya ce shi ma wannan lahiqun fil fadl bil martabatayn shi ma za a hada da masu martabatan guda biyu illa annahu munhaddun anhu ma bika sai dai ya sauka wato akan wasu darajoji da yawa wanda yake bai kai waɗancan na farko ba bi sharti da sharadi an ya kuna da zama mutadiyan ne neman shirya ne mufiyan bil hududi ne cika ainihin dokokin ubangiji wal wajiba ta yana aikata duk abin da aka wajabta a kansa gairu muhillin bi shay'in minha zai wulakantar da wani abu daga cikin wannan wal martabatu rabi'a martaba ta hudu rasulun mutum ne ya tilil qur'ana yake karanta qur'ani sawa'an duk ɗaya ne sawa'un alima ma'ani aw lam ya'lam shin ya san ma'anin qur'ani ko bai san ma'anin shi ba illa annahu mutajarrirun ala ma'asiyatillahi sai dai bai da aiki sai gudanar da lamarin sa bisa saban Allah gair mutawakkilin an shay'in minha bai sassautawa daga wani abu daga wannan shi dai kullun kutsa cikin wato saban Allah ke amma kuma ga karatun akwai fa haza shi ya ce kaga wannan la yakunu alqur'anu fi haqqi abdalu bai isa a ce masa qur'anin sa yafi wannan salati ko kaza ko kaza ka ji ainihin inda magana take amma sai a je a yanko wani magana a ce yau ya ce salati ba ta qur'ani ko kaza kaza kaza kaza shuri ya ce wanda yake saban Allah irin wannan ko da ya san qur'ani ko bai san ma'anarsa ba amma dai da aiki sai saban Allah to wannan bai isa a ce wai karatun alqur'anin sa ya fi falala daga wannan bal shuri ya ce kai bari ma dai kullama zada tilawatan duk sanda ya ƙara karatun qur'ani izdada zamban zulubin sa zai karu wata azama alayhi halaku halakarsa za ta ƙara girma yashhadu lahu qawlihi subhanahu wa ta'ala shudi ya ce abin da yake shi da wannan zance da nake shi ne fadin Allah ta'ala wa man azlamu mimman zikira bi ayati rabbihi fa araba anha wa nasiya ma qaddama da dawo har zuwa fadan ya ta idan abadan har zuwa fadin Allah da warkuta yake cewa wailul likulli affakin asim zuwa fadin Allah walam azabun azim da kuma fadin Allah da warkuta da yake cewa qul ya ahlul kitabi لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فإن الله يا كوما أبو تالي تاجي وكذا أباكين كومي با ما تقرب كتيا يدوكوكين التوراة والإنجيل با سواء كوما وند شما يسام قرآن با أباكين كومي يشب إندي شيا يدوكو قرآن با yace wa kullu man yahfazu alqur'ana duk wanda ya haddace qur'ani wa lam yakun bi hududi bai tsaya ya tsaya dokokin qur'anin ba fa kad takaza huzan hakika ya dauki qur'anin ma abun wasa ne kawai wa qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce wa iza wa iza tallaqtum nisaa fa balagna ajalahun hazwa fadin Allah wala tattakizu ayatil lahi huzua inda Allah tabaraka ta'ala kar ku rike ayoyin Allah tabaraka ta'ala abun wasa sannan shi ya ce da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma balu aqwamin yusharrihuna al-mutrafina wa yastakhifuna bil adidina wa yaquluna bil qur'ani ma wafaqa ahwa'ahum wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuhu fa inda zalika yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd to manzo Allah ya ce wai shin ne isa wasu jama'a suna gina masu kuɗi attajirai amma suna wulakanta talakawa masu bautar Allah suna faɗa suna yin maganganu cikin alkurani abin da ida ce da san zuciyarsu abin da isa ba son zuciya sai su guje shi sai su bar shi yace to yayin da suka aikata wannan ba a wannan lokaci ba sun yi imani da sashen qur'ani sun kafirce wa sashi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace to ai wanda koyi wannan Allah tabaraka taala ya faɗi ya ce afatununa bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd ko yanzu ku kwa yi imani da sashen alqur'ani ko ku kafirce wa sashi har zuwa inda yake cewa ashaddul azabi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allah bi ilmihi ku sani wanda yafi tsananin shan azaba wurin Allah tabaraka ta'ala cikin mutane shine malamin da bai aiki da ilimin sa ba to yanzu shi ke da za ce a dan kawai ka zo kana karatun Qur'ani ko ko ka tara ilimi za ce wannan karatun ko ilimin ya fi salatu fati ilimi a guri bayan ga abin da zai je afkar da kai ilimin malamin da yi karatu ya saba Allah da jahilin da bai karatu ya saba Allah zunubin su ba ɗaya bane wanda ya sani ya saba zunubin su ya fi girma akan wanda bai sani to so da shi ne ainihin asalin faɗin shautu ya rajin Allah ta'ala to shi ne kuma shautu ya rajin Allah ne ya ce to kuma ka lura da faɗin Allah tabaraka ta'ala da ya ce wa mana arba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashiru yawmal qiyamati a'ama قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كيما saboda haka shoti ya ce faman taraka al'amal bil qur'ani duk wanda ya bar aiki da alqur'ani fa kan nasiya wa hakika ya manta shi shine ainihin manta da qur'ani ka bar aiki da qur'ani ba wani abu da ba ya zama baka aiki da dokar qur'ani abinda qur'ani ya ce ai baka yi abinda ya ce a bari ka ki ka bari har ma bayan Allah suke cewa hafizun alqur'ani na gaskiya shine wanda yake kiyaye dokan qur'ani ba wanda yake jero tila ana kabbara ya yi tila ya yi tila ya kare ya zabga ƙarya ya zabga ha'inci an bashi amana ya ci ga hikir ga hasada ga girman kai ga takabburanci ga utu na amfanin karatu to sai da ka magana shehu ya rubuta Allah duk abin da shehu ya ce in za a yi adalci a tsaya sai an tadda wannan karatun da nake faɗi yana fitowa ba yanda za shi ta jani faɗi magana ta zama wasa a addini radiyallahu anhu to shine nan shi tijani yake faɗi yake da duk wanda ya bar aiki da alqur'ani hakika fa ya manta alqur'ani wal wa'id sabitun alayhi to narko ba tabbatacce ne akan shi fa mislu haza haga misalin irin wannan la yakunu alqur'anu fi haqqi abdal min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dai isa ba a ce wai karatun qur'anin sa wai ya fa falala daga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashabul maratib as-salasati kaga waɗancan mutanen guda uku da muka gaya maka a farko alqur'ani fi hakim afdal min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam su kadai karatun alqur'anin su yafi salatin annabi a wurin Allah wa sahibul martabatir raji amma kaga wannan na hudu ne martaban nan ta hudu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi afdal min alqur'ani shi karatun alqur'ani salatin sa ga annabi ya ci masa karatun alqur'ani saboda dalili in ya karanta qur'anin qur'anin tsine masa zai shi kuma in ya salati gafarta masa zai to ne ne fun shosu jani rubba qari'in bil qur'ani wal qur'ani yal'aluhu aw rubba talin bil qur'ani wal qur'ani yal'aluhu da yawa mutum yana karatun qur'ani qur'ani yana tsine mar a to shi kenan sai mutum ije idan ka karanta alqur'ani ka zo kana munafinci ka ce innal munafiqina fi dharki la sal min an-nar innal munafiqina yukhadi'una Allah aya za ta ce la'anatullah alayhi kana shan giya ka ce innamal kabru wal maisru wal ansabu wal zamu rusul min amri shaytan za ta ce Allah tsine maka kana ƙarya alala isin da alal kazi za ta ce Allah tsiye maka duk abin da kake yi kana zina za ta ce azzani to azzani tajildu kullu wahidin min wa mi'ata jalda za ta ce la'anatullahi alayka to salatin annabi ko ka bugu da giya kai sai an sai an rubuta maka lada saboda haka shine ainihin ma'anan wannan yace wa bayanu zalika bayanin wannan annahu cewa bawa yazdadu min Allah ta'ala bi tilawatil qur'ani sardan wa la'anan wa bu'dan shi bawa in ya kai wannan tabara a cikin lalacewa to in yana karatun alqur'ani yana ƙara nisa da Allah ana ƙara tsine mar ana ƙara tuke mai imani ne illa an saboda qur'ani qur'ani ba kayan wasa bane sai za ce la yamassu illa al-mutahharun su malaman zahiri in an ci lafiya su ilmi da zan ce a in mutum janaba ta same shi ko ya fitsari ko da su su baya wurin su lafiya masu ilmi da tsaro in kana saban Allah idan ka zo ko karatun ma kake ka zo daidai ayat da kake wani laifi gashi kuma kana kan laifin baka bari ba suka ce karka karanta da ka zo wurin ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka faɗi so uku to sannan ne ka wuce in kuma kana da ƙarfi kar kai istighfarin kar ka wuce sai ka bar laifin sannan ka wuce aya wannan shine aikin shi yasa akwai wani sufi wata rana yana nafila da daddare in na haɗe na karkausar sai da aka kira sallah asuba bai gama su ba in na haɗe na karkausar nafila raka a biyu saboda muraƙabar Allah da yake a ciki to zo haka shine nan abin da shi Tijani ke ne yace illa an yakuna sahibu martabatin ilahiyatin fil gaybi sai dai shi wannan mai sabo idan ya kasance ma abokin martaba ce ta ubangiji a cikin halar gaibi muddakhiratan lahu an tana da masa ita fil ma'rifati billahi iyaliya wato an kaddara tun azal in yazo duniya zai samu ma'rifatullahi wato sanin Allah na hakika fa innahu cewa shi in kana bi hadhihi musabati in ya kasance da wannan sakamako wa hali bil martabati raji'a kuma halin sa yana cikin martaba ta hudu wato sakan Allah kama zakarna kamar inda muka ambata fatu mahajini azunubi to za a share dukkan zurbansa fil gaibi cikin halar gaibi wato kutabu jami'a tilawati za a rubuta dukkan tilawarsa hasanatin ladani لأجل المرتبة التي حصل له من الله بطريق المحبوبية واتو تفحي دومن dalilin martabar da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara zai same ta ta hanyar soyayya da Allah ya sa a zuciyar shi fa in kala an hadhihi martabati in ko yau hunta gabarin wannan martaba fa huwa inda Allah baina amrayn to shi wannan ba a wurin Allah yana tsakanin lamari biyu imma an yu'amilahu bil ahwi fil akhirati wa adam al mu'akhadhati bil azabi ala zunubihi li sababin min al asbab al ma'lumati fil qur'ani wa hiya kathira in ma dai ubangiji tabaraka taala yi mu'amala da shi ta hanyar afuwa da yafiya a lahira in ma kuma itance shi da azaba wato a bisa zunubansa saboda sababi daga cikin sabubba sanannu wanda suka zo cikin qur'ani suna nan da yawa in shauki jani yace wa in ma yunaqishu rabbuhu alhisabu in ma kuma ubangiji ibi diddigin sa yi masa hisabi da ajrata a lahira thumma yaqulu sannan Allah tabaraka taala ishe da wannan bawa da na aku zannaka biha zarratan zarratan zan tafke ka a yau da laifinka kwaya kwaya fa sahibu hadhihi martabati kaga ma'abucin wannan martaba as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatin annabi akan shi abdalu lahu min tilawatil qur'ani ya fi masa tilawatil qur'ani li kauni Allah yusalli alaihi to da kasance ubangiji tabaraka ta'ala yana masa salati bi kulli salatin kowane salati ɗaya in yi wa annabi asharan asharan Allah zai mai goma goma watanni ma fi kawratul alam kuma za a yi masa salati da dukkan abin da yake cikin dunkulan alam asharan asharan goma goma da kullu salatin da kowane salati wa yahuzu bi zalika bi sa'atil abadiyya to da wannan zai samu samu arzikin lahira fa inna hadha alwa'd domin cewa wannan alkawari min Allah daga Allah muhaqqiqul wuqu'i mai tabbataccen afwa ne wa hadha waqi'un li kulli mu'in wa atin wannan ko zai samu ga dukkan mai bin Allah da mai saban Allah ba za ta a itin da yana saban Allah shi baya ciki ba ko me yake in har ya shigo cikin wannan to shi kenan shi ma za a rubuta masa saboda salati ba kai ne kake ba karatu kuma kai ne kake shine bambanci salati ba kai ne kake ba cewa kai Allahumma salli Allah yi wa annabin ka salati sai daga ko kana cikin giya ba zai hana Allah yi ba dama ba aikin ka bane amma karatu kai ne kake saboda ka haramun ne ka danki Qur'ani kana cikin mai haramun ne kana da zalwa ka danki Qur'ani haramun ne har ma bayan Allah ka ce kai haramun ne Qur'ani yana buɗe ma kai ƙarya kai akwai mutanen fadda suna karanta Qur'anin ba su cancanci ma su karanta Qur'anin amma kuma suke damu kai ba kai shi yasa sai la'ana sai ke sai ta tabbata a kansu sai ga kullum mutum yana ƙara lalacewa yana ƙara lalacewa yana ƙara lalacewa ba zai mutu sai ya riga imani ta fita a wuyan shi to saboda ka shine dalili shi wata ya faɗi wannan ne shafaqatan bil ummati ba dan wani abu ba to amma kuma sai zama wani abun kuma juyawa akan yuharrifuna al-kalima an mawadihi to shine shi shi ya radiyallahu anhu ya ce fa kullu man salla alaihi rabbuhu duk wanda ubangijinsa yi masa salati wa sallat alaihi malaikatu sannan malaiku ma suka mara salati wa huwa min ahli sa'adat to fa yana cikin ma'abuta arziki fa sahibu hadal hali ma'abucin wannan hali ya kaula hul halaku wa shaqa wato halaka da tadewa za ta tabbata gare shi bi tilawatul qur'ani ta hanyar karatun qur'ani wata kaula wa sa'adatu sannan arziki zai tabbata gare shi wal gufrani da gafara bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wasallam to kaji inda magana ta kai yanzu wannan mutum ya duba wannan ya ce wai an faɗi kaza saboda haka wannan wani al'amari ne wanda yake shautu ya radiyallahu ta'ala anhu shi kansa ya taɓa barin salatul fati yana bari yana cewa كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسانا نا كسنشي نا شغلت da karanta salatul fati lima wa bulika lokacin da na dawo aikin hajji na shigo tilmisana lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani na falalar salatul fati wa huwa shi wannan falala أن المرة الواحدة تسوى قوايا ديا لصلاة الفاتي بستة مئة ألف صلاة سنة ديدي بكل إلى صلاة دبو الرشدة كما هو في ورثة الجيوب كما يندي ذلك اللي ورثة الجيوب لمحمد البكري هنا دوية سام قد ذكر صاحب الوردة ما أبو تون ورثة الجيوب ياتي أن صاحب تشوى شي لصلاة الفاتي محمد البكري الصديقي jikan sayyidina abubakar ne ta wurin uba jikan annabi ne ta wurin uwa shi shine wanda saboda tsarki saboda yadda da Allah tabaraka ta'ala yayi da shi shi kullum da daddare asbahi kana samun shi yana fuskanta alƙibla ne ko da ya je wa iyalinsa idan jarba ta same to ba zai kwanta ba sai yayi wanka to idan ya zama ana sanyi ko kuma babu ruwa Allah tabaraka ta'ala zai umarci mala'ika dafa ruwan zafi a cikin girgije a ce girgijen ya zo bayin Muhammadu Bakari isa ruwa. Ya wanka sannan ya koma fuskanci Allah. Mutum ne mai tsananin gaskiya kuma mustaki kuma shi duk mutumin da ya zama haka kowane irin abu Allah ya masa ba a jaye sai dai wanda ko ba layin san saboda shi inkari na mutane ne ga falallu ko da abu sahihi ne in kaga mutum ya fara inkari ko da abu ƙarya ne sai ga mutum ya fara jaye a kansa ga falalle ne shi mutumin da ya zama da'iman Allah ne a ransa Allah ya fuskanta shi bai da lokacin wani inkari shi taslimi ya sani ba inkari ba akwai ahlul inkari akwai ahlul taslimi saboda ka yawan inkari da jariya ba wani abu ne mai fa'ida to shi Muhammad al-Bakarin nan su da ne ce nabilu misra ya sauka a misra wa kana qudban qudbi ne radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda qala ya ce inna man zakaraha cewa wanda ya karanta salatul fati marratan aya daya wa lam yadkhul jannata bai shiga aljanna wa falli yakbi sahiba inda Allah ishaki wuyan ne ita gaban Allah tabaraka ta'ala wa baqitu azkuru hashu ya ce na kasance ina ta karanta ta ila an rahiltu min tilmisani ila abi sangun har sai da na fita daga tilmisani na shiga abi sangun hadisan gun anan ne annabi ba shi wuce yan dariƙa kuma kar mu manta a cikin wannan watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi wata jana kan kujerar qurbaniya ga wasiya jami'iyya a cikin wannan watan al-muharram shine ibnu babal alawi ke faɗi wa fil muharram gada gautar rashid khalifatan anil muhaimin al-majid ko iya zaka shaykhuna bi arafa hakahu man haqqahu wa arafa wa ba'da shahr wa layali irtaqa إلى مكانه العزيز المنتقى مكانه المكتوم عن كل الوراث والنبي ما وراءه وراء to a wannan watan ne almuharram sai su jani zama gausi fardi jani kudi a cikin wannan wannan wannan wannan wannan wata to to to shine sai ya ce da na shigo a bisan gun shikenan falan ma ra'aytu salatul lati fi al-marratil wahidati fi sab'ina alf katmatin min dalail al-khairat lokacin da ne karo da wani salati shi kuma kwaya daya yana daidai da dalail dubu saba'in taraktul fatih ma wulka sai na kyale salatul fatih washtagaltu biya sai na shagaltu da karanta wannan salati ga yanda salatin yake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dil jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dil salamuhu wannan shine kwaya ɗaya yana daidai da dalail dubu saba'in lima ra'aytu fiha saboda abin da na gani a cikin ta min kasratul fadli ne tarin falala thumma amarani sannan annabi ya umurce ni bin ruju'i ila salatul fati lima ubrika yace ka bar wannan ka koma ka cigaba da yin salatul fati falamma amarani bin ruju'i ila lokacin da annabi ya min umarni yace in koma mata sa'altu sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an fadli a sanin ya rasulullahi na kana son salatul fati menene halalanta ka ji ainihin maganar da ake faɗi din ake cewa sun shiga ya ce fa akhbarani awwalan karo na farko sai annabi sai ban labari sai yace da ni bi anna al marasal wahidatan min hata adlu min al qur'ani sitta marrat yace kwaya ɗaya na salatul fati tana daidai da saukan qur'ani shida ثم أخبرني ثانيا sannan bayan na karanta na samu natsuwa a ciki karo na biyu sai annabi ya mu annal maratal wahidatan minha cewa wato wato kwaya ɗaya na salatul fati ta ajilu tana daidai ba ta fi fa tana daidai alura ta ajilu kar a ce ko ba tabdili shi wuce ce ba tana daidai da ainihin saukan qur'ani min alqur'ani ta ajilu min kulli tasbih tana daidai da kowane tasbihi wa qafil kaun wanda ya afku a cikin kaunu wa min kulli zikrin wa min kulli du'ain kabiran aw sagiran wa min alqur'ani sittata alafi marra li'annahu min al-azkari yace tana daidai da tasbihi kowane irin tasbihi da ya afku a cikin kaunu kuma kowa ya sani wa in min shay'in illa tasbihi hamdi sannan ta tana daidai da kanci zikiri ne kai kake shi ko zalat bati zikiri ne Allah ne yake wato sai fa mutum ya hankalci sosai zai karanci wannan karatun da muke shi Qur'ani kai ne kake shi ko salati Allah ne yake Qur'ani kai kake karanta shi ko salati cewa kake Allah yi zaka daidaita aikinka da na Allah to ko anan ma ba magana ta kare ba Qur'ani kai kake karanta salati kuma Allah ne yake to an ce aikin Allah ya fi aikinka sai ne sai ka mutu kawai to saboda haka shine dalilin wannan maganan ba wai wani abu bane daban to sannan kuma idan muka lura da irin waɗannan bayanai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi kuma wani zai ce to ai ai ga salatai nan da yawa me yasa ba ku ai sai salatu ta ce ma ku dalili wato duk wata sifa manzo ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce yace ma sallallahu alaihi ahadin bi abdalin min salatul fatih ma ku babu wanda ya taba yin mun salati da sai kusa balle ta yi daidai balle ta fi salatin fati da babu ba a taɓa yi ba babu wanda ya taɓa yi min salati wanda sai daidai da salatin fati kuma dukkan su babun annabi an tambayi sayyidina ali yana faɗi yana cewa ahabbu ilayhi min al-kuna abu turab duk cikin alkunyar da ake min na sunaye na duk na fi son baban turbaya yace sammani biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin abin da yasa na fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine isa mun sunan yace fa hiya sifatul asaliyatu wannan sifa alfati lima ugulika ko kuma wannan sifa ta kasa da aka sifanta sayyidina ali ita ce sifa ta asali ne kullu basharin ga dukkan dan adam fa kazalika salatul fati to haka ma salatul fati take salatullahi alaihi ita ce ainihin salatun da Allah yake wa annabi bi autabi na haqiqi yace da sugogin annabi na haqiqa al-fatih al-farko sayyidina al-fatih al-khatim an-nasir al-hadi kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yake da ar-rabb Allah ar-rabb ar-rahman ar-rahim al-malik wannan yana daga abin da ake so mutum ya gane bayan ya yi tarbiyya a cikin fatiha akwai sunan Allah biyar a cikin salatul fatiha akwai sunan Allah biyar a fatiha akwai Allah akwai ar-rabb akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai al-malik a salatul fatiha akwai al-fati akwai sayyidina muhammad akwai al-fati akwai al-khati akwai an-nasir akwai al-hadi tilka asratun kamila saboda haka shine dalili yace to wannan ita ce ainihin shi ita fa kazalika salatul fati liman qultu salatu llahi alayhi ita salatu ita ce salatin Allah ga annabi ya wa sajil hakiki yake wanda yake wa annabi da sunan sa na hakika asiyaratul ammati da shugabancin sa gamanne da kullu makhluqin wanda ita taro ya shafi kowane abin halitta duk abin da ba Allah ba yana karkashin annabi wa bata babil wujudi kuma da annabi Allah da barkata la ya buɗe kofo kofar samuwa wa huwa ainur rahmati annabi shine hakikan rahmar Allah wa khataman nubuwati annabi shi ya cika annabta wa hikmati ya cika ainihin hikima shari'a wa tajalliyati ya cika ainihin tajalliyati na hakika wal khalqi annabi shi ya cika halitta Allah fala ya zaru khalqu babu wata halitta da za ta bayyana min gairi daga wani annabi ana min nurillahi wal mu'minuna min nuri annabi daga hasken Allah aka yi shi komai za a yi kuma daga hasken annabi ake yi sannan wan nasri annasir da kace jaki ta nasara dini annabi ya taimaki addini wa nasara zalima ya taimaki azzalimi wal mazluma ya taimaki wanda aka zalunta shi shari'ati da shari'arsa wa nasara wujudul maf'ul bayna yaday da fa'ili sannan annabi ya taimaki samuwar maf'uli a gaban fa'ili wato maf'uli abin halitta fa'ili kuma shine Allah Allah tabaraka wa ta'ala wala hadi annabi shi ke shiryewa ila hadratillahi zuwa halar Allah fiha a cikin wannan yusallil haqqu ala nabi to a cikin wannan ne Allah yake salatin sa ga annabin sa to in mutum ya lura da wannan zai tabbatar da cewa lallai wannan bayani da ake sannan a akwai الإمام الأحسن الباكيلي وأنا المادي من شوف سبحان الله تعالى هنا فد هنا شو فصلاة الفاتح هذا صلاة الفاتح من شرح جواهر المعاني أنا كده شيء الشرد الساجي من الكرم الساجي من الساجي يكفي فصلاة الفاتح ita salatul fati ma'anan walabdu da ma'ananta da lafazinta bi tartibin khas tartibi ne ke kantacce a fadahum Allah ala rasulihi Allah tabaraka ta'ala ya kwararo su a bisa annabinsa وقد قل وقد علم عند الخاص والآن حقيقة أن سنر ورن خاصة أماوا أنه سوى لمر لا يسل أحد باب ولا إيدي إس إسادو إلى شيء زوا ولا أبو مما أن لحدثت أسرارها زوا ما أن halara ko kuma asraranta illa bi wasiqati nabiyina sai ta wasiqar annabi saboda ka in Muhammad Bakari ya ce ya samu salatul fati saurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wani abin nan bane yace dalili kowa ya sani ba wanda ya isa ya samu wani abu daga Allah sai ta wasu da annabin fa hadha la ishkala fi wanda ya lura da wannan babu wani rikici cikin nan rubbama ibnu ba'd al-qasirin da yawa ma abota ta kaitaccen ilimi za su nemi riwayatan suke to a kawo masa riwaya eh ita salatu batin nan muna so mu gar riwaya ya ina riwayar ta an wani an wani kana kulu yace ga abin da zamu ga mu hadi haga wannan salatu batin sirru asiri ne min asrar min al-asrari daga cikin asraru fala yatawassalu ilayhi bi riwayati ba a samun irin waɗannan al'amura ba wato saduwa zuwa gare shi ta hanyar ruwaya wa illa in aka ce sai an karɓa ta hanyar ruwaya an wani an wani saraja an sirri ya fita daga asiri ce fasirru abin da ake ce ma asiri ma ya talaqawu khasu anil khasi abin da ke rantacce ike karɓa daga ke rantacce dan uwansa وقد علم كل واحد حقيقة كون إيه يسن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى ما أشن الله صلى الله عليه وسلم تلقى من الله كل علم تعلق بالحادث يا كرب كون علمي واتو أورن الله تبارك وتعالى وان إراتي دفاره هو الواسطة الأنبياء annabi shine tsani da annabawa wa gairin da wasu min al mala'ikati daga mala'iku fa da'iratuhu ainihin da'ira annabi Muhammad sallallahu sai ka ce farkon sunan sa ne limu a haɗar bil khalaik ya kewaye halitta Allah ajma ina baki da khalayikul ilmi babu wani ilimi da yake saduwa wala barakatin ko ta albarka wala rahmatin ko ta rahama illa minhu sai daga annabi wa huwa ainur rahmati annabi shine hakikan rahama zata kai in kana neman zatin rahamar Allah dubu annabi Muhammad falina ha naba'at daga annabi ne take kukkugowa kullu rahmatin kowace irin rahama da ta sani وصلت الى العالم حتى تسادوا الى عالم فهذه الصلاه كاغا wannan salati min jumlatu ma ufida alai li ahli al-ikhtisasi wannan salati da yake gani yana daga cikin dunkulan abin da ake fararwa ga ma'abota ke kan lalil umum ba kowane gaggama garba salati ne nake banta tuba kowa da kowa ba faman kana minna duk wanda yake cikin mu fa innahu shahidu to zai ga salatul fati min haythu barazat inda tabullu wa illa in ko idan sa bai gane masa ba to sallama da sallama ilimi ga ahalin ilimi aw la yusallim kai in ya ga dama ma kar ya sallama fa inna Allah cewa Allah galibun ala amri barin jaye ne sallamarin sa sai za alimta in ka gane anna hati salatul fati laysa min ma yakhudu fi al-mutakallimuna wala al-usuliyuna wato salatul fati ba ta cikin tekun da ainihin malaman fiqh da malaman usul suke min kaya wa inna ma yatakallamu fi ahlul azwaji salatul fati ma abuta zauki ke magana ciki fala yasar mutawajjihatan salatul fati ba abar fuskantarwa bace lil mutakallimina wala lil usuliyina wala lil ahlil ajrumiyyatin nahawiyyin salatul fati ba kayan malaman fiqh bane ba kayan malaman usul bane ba kayan masana wato ainihin littafin ajrumuwa bace ta nahawu allazina qalau bi ma'rifati irabi qama zaidi wanda suka wadata su komai a ce ai irabin sa qama zaidi ai zaidi ya miƙe zaidi ya tashi ana nuna ma halara kana kallon dutsen rani to irin wannan ko da su alullah in suka yi magana akwai abin da suke nuna kai ko kai kana ta irabi kana kana ana nuna ma gabas kana yamma ana cewa ana ana ana ana ana alif kana ya to saboda haka shine yace shi al-Imam al-Hasan al-Baqili shi wannan sharhin jawahir al-ma'ani ne yake karanta ana karanta ashir mustafi min al-karm al-kazi ainihin tasashin abun sha daga ainihin wato wato wato wato karanta ubangiji tsantsa wanda bai da shi yazo zan ara masa amma ba zai tafi da shi ba zai karanta ne babban abu to saboda haka a ciki dai shi al-Imam al-Ahsan al-Ba'qi radiyallahu ta'ala anhu yake magana yake cewa ta bayyana laka in ka gano ba kayan masana na hau bane wannan to abin zai bayyana gare ka kada umman yahudu biya kuskuren wanda yake min aya cikin wannan ilimin fa innaha domin ita salatul fati bai san mutawajjihatan lahu ba kayan fuskantar sa bane fa wajhu kalami yato ainihin fuskar zantan ita salatul fati annaha cewa ita min zati daga zatin Allah ta وكدم لفظا أين جئ واللفظ أنت أن رتب رتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رتبتني كما أجل الله صلى الله عليه وسلم من الحضرة الفرسية فقال رامي حريكي فتلقاها منه إليه في يكرئيك تكريش زوا قريش فأوصلها على نحو ما تلقاها إلى القلوب المقسمين في يكرئيك إسادة إذا gwargwadon yadda ya karɓe ta zuwa kudubul maksin shehu tijani bi jami asraraha da dukkan asraranta wa ausala halin kudubul bakari shi kuma isarar da ita zuwa ga ainihin kudubul bakari ala yadi malakul ilhami ta hannun mala'ikan wato ilhama mala'ikan ilhama shi ya shi ya wato wato wato ya bashi wa huwa khadimu rasulillahi shi wannan mala'ika hadimin ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam la annahu malakul wahil ma'lumi lil ulama'i kar a ɗauka wai yana cikin mala'ikun da suke ya ce la annahu malakul wahayi kar ka ɗauka shi wannan mala'ika da ya kawo salatul fati yana cikin mala'ikun wahayi al ma'alulu lil ulama'i wanda malaman zahiri suka sani falau qala al qulubul bakari da ce qulubul bakari ya ce talaqaitu an hadarta rasuli na karbe ta ne daga halarin ma'aikin Allah da ta kallama bil haqiqati to da yayi magana da haqiqan magana fa zalal majazul ladhi huwa tawbul qil wal qali da dalilin kace na ce ya kare فلا يمكن شرعا يبين وعشرية أن يتلقى واحد من الله بلا واسطة النبي الكاتب wani bawa ya karɓo wani sako daga Allah ba ta wasu da annabi ba allazi wa ainur rahmati wanda shine hakikan rama shay'an koya abin yake ayyan kana kuma kowaye mutum wa alaihi saboda haka ya kamata ga kowane mutum fa yaji alaman talaka sirra ya wajaba ga dukkan wanda ya karɓo wani asiri daga daga halara an yanzu ba danganta wannan lamari bin rasuli zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi afadahu fi lisanil asrari wanda ikraro masa ainihin shimfada asrarai bi Allah yusirul fitanu saboda kar ya motsa fitina ala hummali shari'ati radiyallahu anhu abu sa malaman shari'a Allah ya tsara musu yadda to idan mutum ya lura da wannan yace to fa salatul fati kaga salatul fati ma'ana ha qadimu ma'ana ta da tafiya ce wa lafzuha amma kuma lafazinta la madkhala fihi lil aqli babu mashiga ga hankali a cikin ta fa innaha domin ta salatul fati barazat min al gayyi ta halarto ne daga halarar gayyi lakin sai dai wasalat ilaina ta sadi zuwa gare mu ala yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanzur ila shaykh radiyallahu anhu ka lura zuwa shau tijani ka dubi shau tijani ka lura da wannan bayani inna ma bayyana fiha wa fi tariqati ma talaqahu يقظة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء ولم يقل شيئا من عنده da abin da shi yake faɗi a dariƙa zai ce na ji kakana sallallahu alaihi wasallam ya gaya min kaza ko ya bani kaza ba abin da zai ce maka ni na kago fa kullu ma zakara duk abin da shi ya ambata shi lafza a cikin lafazin salatul fati wa ma'ana hada ma'anarta wa sirra da asirinta wa qawata da ke bantattun lamarinta wa fadliha da falalarta inna ma nasabahu lahu sallallahu alaihi wasallam in ka duba zaka ga ya danganta abin ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwan duk da ake gani yake yi ko mu ce salatul fati tana da kaza tana da kaza tana da kaza kowane abu an ce innamal a'malu bin niyyat yace fa mani ita kada wanda ya kudirce a zuciyarsa masalan ga misali anna fatiha da kitabi cewa fatiha ne far fardan ba farali bace ala ra'ayi ahmad abu sa ra'ayin ahmad bin hanbal fa hat salatu kenan sallar sa ta inganta bi mutilakil qur'ani mutilakin qur'ani saboda me cewa kai faqra umma ta yasra min qur'ani shi a tafiyar sa abin da ya tabbatar kenan wa in ita kada amma ko idan mutum ya kudure wani waye niyya fardiyya to yace yace fatiha farilla ne a sallah badalat bi niyyatihi to idan bai fatiha ba fa ta baci saboda niyyarsa kasalani inda hanafiya kamar sallama ne a wurin masu mun mazhabar hanafiya faman taraka wanda ibar sallama wa kharaja bi manafi ala ra'ayi abi hanifata ya fita daga cikin sallah ba ta hanyar sallama ba kawai da wani abu da yake iya shafe wato yake iya fidda mutum daga sallah misali kawai mutum yana ƙarin sallah sai ce Allahu salli ala sayyidina Muhammadin salli shikenan a mazhabar su shikenan sallar sa ta karbi kuma ya fita sallar amma a mazhabar mu wanda ya kudure cewa lalle sai an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi to la budda in bai yi ba sallar sa ta bashi wai ni ita kada rukuniyatuhu idan ya kudure cewa ainihin sallama tana cikin rukuni wataraka ya barta fadalat niyyatu to sallasa ta ɓaci saboda niyyarsa fafhamuhu ka gano abin da muke nufi kamar ita kada wanda ya kudurce a zuciyarsa anna ta salatul fati min kalamin la daga cikin kalamun lahi ne alkalimi da tafi allazi la taqsiduhu mutakallimuna wanda malaman zahiri ba su da mashiga a ciki walal usuli ko ko malaman usuli bal bar dai yaqsiduhu al-arifuna masana Allah ne suke fuskantar wannan irin bayanai azza'iquna masu tantano cikin Allah asala ala kan zato wanda yake wannan to zai sadu abu ta taskar salatul fati wa illa in ba haka ba ala hazza lahu bi da rabo fi sirriha a cikin asirinta kaman hawala wanda yake kokari yake dabara mimmanin tamasat fasairu daga cikin waɗanda aka shafe idanuwan basirar an yi hawila niyyatin nasi alaihi wai ta fi jiyar da miliyoyin mutane akan salatul fati bisa wahumati saboda zaton zaton sa na banza wa gafalati da rafkanarsa wajen halati da jahilcinsa ga barin Allah wani hidadi da kaucewarsa an martabata asabi sayyidina wato daga martabar sabon shautu ya radiyallahu anhu wa anhum Allah ya kara musu yadda makar Allah bi to Allah zai shirya masa dabarar da bai sani ba wa arrafahu bi nafsi inda san Allah ba Allah zai sanar da shi kanshi da kanshi wa ba adahu min hadarti ahlil qurbi Allah zai nisan tayi daga halaran ma'abuta kusanci fa karfata ala nafsi abwabi shururi kuma hakika ya bude ko kansa kofofin sharrora wa abtala i'tiqadu kuma ainihin kudurinsa ya bashi wa abtala i'tiqadu kullu muslimin kuma dukkan musulmin kwarai zai tabbatar da i'tiqadin wannan mutum ya lalace bi ahalillahi duk wanda ya imani da mutanen Allah zai faɗi wannan wa bi karamatin da kuma karamomin su mu'jizati khawasillahi da kuma mu'jizozin ke bantattun bayin Allah to wannan idan muka lura da wannan baki da kuma muka lura da wannan magana da Shehu Tijani wanda ita ce kusan magana ta ƙarshe wanda yake cewa Shehu Tijani ya ce salatul fati ta Qur'ani a saurari wannan bayanin da kyau akan Qur'ani Shehu Tijani ya wannan Shehu Tijani ya ce wa amma martabatu zahiri min ba'inil ba'in wa hiya tilawatul qur'ani amma kaga martabar zahiri daga baɗinin baɗini shine karatun Qur'ani babu wani abu da ya kai shi bin nazari ta hanyar duba bin tan'iyatul isma wato daga tattaruwa mafi girma wato shine fana'i haisu la aina ta bangaren da mutum ba zai duba ina wala rasma ko kuma ainihin alamar wujudu wala kaiwa ko kuma ya ce yaya aka yi kaza illa tagalgulun rabbani sai dai ainihin ninkaya cikin tekun ubangiji kawai wasirru samdani da asiri wato samdani allazi la yuqal wala yu'rafu wanda ba iya hankaltar sa ballantana a san shi wala talhaqu ibaratu sannan fassara ba ta iya haduwa da wannan karatu na qur'ani wala tudrikuhu isharatun sannan ishara ba ta riska in aka ce za a yi maka bayani to sai da ƙara fasar da yasa malaman zahiri ana kiran su ahlud dalil wal burhan malaman ma'rifa ana kiran su ahli shuhud wal iyali su malaman zahiri duk bayanin da suka yi sai an buƙaci hujja sai yasa su komai nasu hujja ne komai suna da hujja amma malaman ma'arifar Allah idan suka yi magana kace kana neman hujja to hujja sai ta fi rikici akan abin da suka faɗi baya hujjan ma tashin hankali ko da su ahli shuhud wal iyali wai wani malami ya yi littafi ya rubuta hujjar samuwar Allah akwai hujja dubu dalilin samuwar Allah kaza ne dalilin samuwar Allah kaza ne ita shari'a jikar Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga littafin ta karanta ta ci ikon Allah ya ce abin da ya sa ya iya bada hujja dubu akan samuwar Allah akwai shakka dubu ne a zuciyar shi gwargwadon yawan hujjojinka gwargwadon yawan shakkar in ya kinin ka yi karhi san da aka nemi hujja to sai ka ƙara faɗin wani abun kuma wanda zai yi to shi ne dalilin da yasa ake gani su ahlul lahi to su ahlul shuhudi ne su gani suke tar shi kuma ma'abocin karatu shi karantawa yi yasa dole ba da hujja shi wannan gani wannan ko karantawa to shine dalili yace to wa sahibu hadhihi martaba kaga ma abucin wannan martaba lil qur'ani ga al qur'ani yastawi dani amma zikra bihi rabbuna ala alfilatil awalim min al azali ila al abadi shi kadai ne yake ya dauki nauyin dukkan abin da ake ambaton ubangiji tabaraka taala da shi a bisa harshen harsunan halitta Allah tun daga azal har zuwa abada yace wala tu rabbu da hadhihi martaba kayfiya ba iya sanin ainihin kaifiyar wannan martaba wala tu'rafu laha gaya ba iya samun karshen ta ba iya sanin karshen ta wala tu'rafu laha nihaya ba iya rufkar karshen ta wa hiya martabatihi sallallahu alaihi wasallam duna gairi to kidan ce banda annabi Muhammad ba wanda yake karanta Qur'ani akan wannan bisadin da muke magana faqat fi tilawatul Qur'ani shi kadai ne zai iya faɗin wannan to ka gani yanzu wanda yayi wannan bayanan har shi ne ko za a ce ya ce wani ya bi salatul ya fi ya fi Qur'ani saboda haka wannan abubuwa ne wanda kuma abubuwan da ake ji ake faɗi wai akan salatul fatihi ma gulika karata ita kadai ce hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan maganan ya mun azhar dalila akwai amr dan shu'aib ya rawaito hadisi daga babansa daga kakansa abdullahi dan amr dan as Allah ya kara mara yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace yace ja'a jibrilu ila annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala da annabi ataituka bi hadiyatin nazo maka da hadiya kala sai annabi ce wa ma tilka al hadiyatu me ce wannan hadiya fa zakara hadha da sai karanta masa ya man azabun jamil wa sarar qadiha fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi ma sawabu man qara hadha da menene sakamakon wanda ya karanta wannan addu'a fa qala lahu sai ce fa qala lahu jibril sai jibril ce da annabi law ishtama'at mala'ikatu sab'a samawati da mala'ikun sammai bakwai dukan su za su taru ala an yasifuhu a bisa su subanta ainihin ladan shi ma wata hu ba za su yi sifanta shi ba ila yau ya mutu har alkiyama ta tsaya wa kullu wahidin kowanne ɗaya daga cikin mala'ikun ya sai ma la yasul akharu ya rika sifanta abin da ɗayan bai sifanta ba fala ya qadruna alai ba za su iya ba wa min jumlati zalika kuma yana daga cikin jimillar sakamakon ya man azarul jamila annallahi cewa Allah ya kulu shi yana faɗi cikin mai karantawa udihi min as-sawabi zan baki daga lada bi adadi ma khalaqtu fi sab fi sab'a samawati zan baki ladan abin da na halitta a cikin sammai bakwai وفي الجنة والنار وفي العرش والكرسي لم باش لادن أبن لك تكون الجنة جوتا دا العرش دا كرسي وعدد الكتر والمطر والبهار لم باش لادن عدد واتو ييفي دا روان سما دا تيكونا وعدد الحسا والرمل لم باش عدد أكوي دا غيري ومن جملة أكينا دا كشين جملة لادن يمن أزال الجميل أيضا كما أن الله تعالى شو الله تعالى يؤدي ثواب جميل خلائقه zai ba shi ladan dukkan halitta Allah wa min jumlati kai yana daga cikin sakamakon yaman azarul jamila anna Allah ta'ala cewa Allah ta'ala yudi sawabu sab'ina nabiyyan kulluhum balagur risalata ila ghairi zalik zai ba shi ladan annabawa saba'in kowannen su ya kai matsayin manzanci kuma wannan hadisi haji ba annabi bai ce jibril ya zo masa ya man azabul jamil in mutum ya karanta za a ba shi ladan annabi saba'in kowane annabi ya kai matsayin manzo saboda ta irin waɗannan abubuwa sun zo ba dai ba ba biyu ba annabi ya faɗi sai dai kawai wani abu wannan shine ainihin bayani akan salatul fati abinda shehu tijani ce shi wanda yake maka shehu tijani ce salatul fati kai qur'ani ka ce yau kaji an ɗauko jawahirul ma'ani an karanta ga abin da shehu tijani ce ya ce amma tabdilu salatul fati amma tabdilu qur'ani ala sa'iril kalami fa amrun awdahu min ash-shams fificin alkurani akan dukkan maganganu ba ma salatul fati ba al'amari ne wanda ya fara na haske to sannan kuma wani zai ce wani abin nan saboda haka wannan shine bayani saboda haka yan uwa mai kokari gashi mun shiga al-muharram amma ba za mu yi magana akai ba insha Allah sai mun tunda mun riga mun raba takardu ko akwai takardu akwai mutum idan bidinan suka fara yawa mutum ya lallaba su a cikin mazaunai daban-daban wato talatin da ka faɗi na wanda maulan mushe jibrila ya bada muharram a yi dubu ya dinga karuwa ga yadda watanni ke karuwa har zuwa zulhaj a yi dubu sha biyu tambayin shi kenan na farko idan suka fara yawa daga mutum zai iya yin dubu ɗaya yau gobe jibi ya ƙara dubu ɗaya kama a watan zulkida to sannan tambaya na biyu yaya mutum zai yi wa kansa hisabi na ƙarshen shekara da ta wuce tambayoyin ke na malam.
Maganar salati da shi Jibril radiyallahu anhu ya faɗi wato tun daga yau har gobe har jibi har gata har a kwana goma har a kwana ashirin har a kwana talatin za ka iya yin wannan dubu ɗaya in kullum za ka yi daidai dubu ɗaya kawai dai ake so a cikin wannan wata to sannan an shiga wata na biyu shi ma ka yi dubu biyu shi ma ba ya lokaci ɗaya ba haka haka kowane wata haka yi sannan magana hisabi abin da ake so ka zauna a ɗaki in za ka yi kanka hisabi ka duba zuciyarka ka duba aikin da kai shekarar da ta wuce sai ka auna ka ga aikin da kai na biyayya da aikin da kai na sabo wanne ne ya rinjaye to sai kai alƙawari kai nemi taimakon Allah da in Allah ya da wannan shekarar da aka shiga in Allah ya da biyayya ta ga Allah sai ta fi sabona ga Allah yawa sannan ka auna mutanen da kake ki ka duba su ga gani shin mutanen da nake ki Allah suka ki annabin Allah suke ki waliyin Allah suke ki ko bawan Allah suke ki me yasa nake kin su sai wani zuciya kai sabi ka gano mutanen kuma da nake so Allah suke so annabi suke so waliyin Allah suke so bawan Allah suke so ko kuwa me yasa nake son su saboda babu aikin da yaji a wurin Allah kamar soyayya dan Allah da kiyayya dan Allah annabi ya faɗi man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa ada lillahi man alillahi qad istakmala al-iman saboda ka soyayya dan Allah na abu ne mai wahala siyayya ma dan Allah na abu ne mai wahala idan za ka so mutum komun abin da yake tsakaninka da shi na kiyayya in ya aikata biyayya Allah ta ka ji kana son shi to wannan ka tabbata na Allah amma idan mutum yawa to yawa yi gari yana kiyayya ba dan Allah ba to shikenan babu asararre kuma irin wannan saboda ka wannan wata ne nauyin wannan hisabi ana so ka auna da gani zaka ga in ka bi wannan ka ji zuciya ka kauna zaka ga wannan ina kin shi ne kawai saboda kaza saboda kaza ko ya ci bashi na bai biya ba ko kuma ya auri matar da nake son aura ko kuma saboda kaza ko kuma saboda kaza ko kuma a Allah ya bashi wani abu bai bani ba duk zai wuce wannan zai wuce wannan in babban in sa'an ka ne ke in yaro ne ke nan zai karshe sai ga in sa'an ka ne za ga dinga tunani ai saboda kaza ne saboda kaza saboda kaza in kuma babba ne in ya zo ne sai zai auna ya ja me yasa nake kaza me yasa nake kaza me yasa nake kaza ga shekaru na sun ja saboda haka wannan ba karamin abu ne annabi ya ce shine hankali ke kansa hisabi hasibu an fasakum qabla an tuhasabu ku yo kanku hisabi kamun ku mutu ranar alkiyama a yanku saboda haka mutum ana so ya zama tsaf a cikin wannan shekarar ya rayuwarsa kuma canza ya zama abokansa ya sanya su in za ka yi abuta kana neman gyaruwa ka yi abuta da mutanen kirki domin kai abuta da mutanen manza ko kana son gyaruwa ba za ka iya gyaruwa ba saboda yanda abokanka suke almaru ala dini kalili haka annabi fal yanzu a harkun man man sali kowanne mutum yana kan addinin abokinsa ne kowannen ku ya duba wani irin aboki zai to saboda haka kuma mutum ya kokari ya nemi karfin imani kuma saboda wannan zamani ne wanda yake imani ya zama kamar garwashin wuta in aka matsa ma kana iya saki ka kayar to mutum ya dage sosai ya tsaya da kafafunsa biyu
الرحمن العبد الواقي أزرقت الله عبد الباقي سبحانه يحفظ ما يبدو وليس الذي تعمده إن تصفن لمطلوب ورسول كثير مطلوب نسيب يا نسيب يا نسيب فتغاد إنك القريب أغيان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغل بيدك فتكار المريد كيف تنظر له ماذا يريد لتنتقم للعدوين وخذ النويات فينا لا تبقينا تاجلا دم فقد بقوات من الهنادا أبونا قال أنسكنا عليه مترس ومما لدي وأتوت لي صلاة لكيري وتسرم درسل ميري نيمة جليل مجم وسندا إنا بنا من دار بسمدا ساغنا سنقر بيقفي قدر دولة بلا زمقفي متينا متينا متينو بكثرة أسماء قولو أكسما جندارا ضعيفا لم يكن شيء ولو خفيفا لا ملا ملا لا دا ولا حول ولا قوة إلا بالله أكيد يا وكيل وكيل يا وكيل وانت لا تسمع ما اقول قل لا طلبت منك اجر فانما قتل فاجر يا رب ومن الذي قرب ولا صلى الذي وصلي على المختار وعلى اصحاب الابار يا ربنا بسيد المختار ونوري وفد المدرار فابلنا العلوم والمعارف فاتنا المرام والوارث يا ربنا بعد العباس وسر ونور النبراس وافتح قلوبنا بخير جامع واملا فاتنا بنور الامه يا ربنا بسيد التماس بنوري وانت التماس يا ربنا بسعي عبد الله ومن بسر إلياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا مسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد فجيجي لا يندنا ديد والجبال بيتنا جنون الكبال الجنود والعيون وانفتنا الأدران والغيون يا ربنا بشيكنا قليل غسل وغان وغير جميل فعبدنا المراد يا رحيم والليل الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي يا رب يا رب يا رب يا صمد فقم قيسنا يا أولاد يا بر يا إسرائيل المراد يا دل يا من لا له شمك الله لا ولد آكس فايدا فرق بابر يا من لا شجاع له قونا نسو حتى كاتنا فلقاء في وجل يا بر يا قوم لا له دسو فقد أمت كيرك كذنب مو ولا نعلم نظم لا أسر ثم صبن صبن ساك سيدنا محمد ساقنا سابي أحمد صلوا سلم على خير الوقت ردن محمد علي أصابي سنو
اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون